الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم النعمة وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله روى العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا إلا ما كان خالصا صوابا لقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الحكمي في سلمه شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق شرع الذي ارتضاه إن مما احتدم أو مما يحتدم فيه الخلاف في أيامنا هذه كيفية إظهار محبته عليه الصلاة والسلام والموقف من الأحاديث التي تصف تصفه صلى الله عليه وسلم أو الواردة في صفاته الجسدية الخلقية إن احترامه صلى الله عليه وسلم حقا هو وصفه بما وصف بما وصفه الله سبحانه وتعالى به وبما وصف به نفسه في الأحاديث الصحيحة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته من إطرائه والمغالاة في وصفه فقال فيما صح عن البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إن حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة ومن لوازم الإيمان بلا إله إلا الله كما ذكر العلماء أو من لوازم الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أخبر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع إن الأوصاف المكذوبة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلزم إلا قائليها لا يشنع على من كذبها أو نفاها ولا تعارض أو ولا يعارض بها الأحاديث الصحيحة ثم اعلموا رحمكم الله أن وحدة المسلمين واجتماعهم واجب يضحى من أجله بالمستحبات كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ثم اعلموا رحمكم الله أن من أسباب التفرقة والنزاع بين المسلمين العقائد والبدع المحدثة من ذلك الزيادة على أركان الإسلام وأركان الإيمان كزيادة الروافض الإمامية الإمامة والتقية ثم بناء أحكام لا تحصى عليها وتكفير من لم يؤمن بها من ذلك الزيادة على أدلة الأحكام المعروفة كاعتماد الحلم مصدرا من مصادر التشريع ثم بناء ما لا يحصى عليه من الأكاذيب ومن البدع المحدثة عباد الله التي تفرق بين المسلمين بدعة المولد حيث غالى بعضهم إلى تكفير من لم يعتقدها أو فعلها أو أنكر على فاعلها بل إن بعضهم تطرف فكفر من لم يفعلها ومنها تقليد الرجال التقليد الأعمى في الدين والتسليم لآرائهم ومعتقداتهم إلى حد اعتقاد العصمة فيهم عباد الله يستحيل أن يجتمع المسلمون على شيء غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة ثم إنه مما يجلب الخير والطمأنينة في الأمور الدينية والمسائل العلمية ألا يتدخل الساسة والملوك لمناصرة عالم على حساب آخر أو جماعة في مواجهة أخرى بل الأولى والأحرى أن تقارع الحجة بالحجة وأن ينظموا مناظرات علمية أمام لجنة من القضاة الثقات العدول المجمع على عدالتهم بإشراف وحضور مباشر منهم كما كان يفعل الولاة والسلاطين من, من قبل في الدول الإسلامية فلدينا مناظرات لا تحصى عدا في حضرة أمراء المؤمنين من ذلك ما أخرجه أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء أن الشافعي رحمه الله ناظر محمد بن الحسن الشيباني وبشر المدريسي المعتزلي في مجلس هارون الرشيد رحمه الله وغيرهما كثير حتى صار ذلك مسلك الخلفاء في مواجهة الخلافات العقائدية والفقهية أما الإرهاب والتخويف والحبس فلن يجلب لنا خيرا أبدا لماذا يلجأ عالم أو تلجأ طائفة إلى الاستقواء بالحكومات أليس ذلك أمارة على ضعف الحجة عباد الله في سنة 218 وقعت فتنة خلق القرآن في العاصمة بغداد كما حكى ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهي من الفتن العظيمة في التاريخ الإسلامي حيث راح ضحيتها كثير من العلماء من المحدثين والفقهاء وأئمة المساجد وغيرهم وسببها بدعة أحدثتها, أحدثها رؤوس المعتزلة فلما أعيتهم الحجة استقووا بالخليفة المأمون الذي مالأهم واستمرت حوالي خمس عشرة سنة لتنتهي في عام 232 هجرية مع وصول المتوكل رحمه الله إلى الحكم فأمات البدعة وأحيا السنة وأكرم الإمام أحمد رحمه الله غاية الإكرام عباد الله الله الله في كتاب الله الله الله في سنته صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة ينبغي أن يجمع المسلمون حبه عليه الصلاة والسلام لا أن يفرقهم إن أعدى أعداء المسلمين البدع والمحدثات فهي سبب التنازع والخلافات وذهاب الريح كما قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ثم اعلموا رحمكم الله أنه صلى الله عليه وسلم غني عن الصفات المكذوبة والقصص الموضوعة ففي المذكور في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الغنية وقد وقد اكتفى المسلمون دهورا مديدة بصحيح الآثار على امتداد تاريخهم فلم يختلفوا حتى, حتى ابتلانا الله بثلة خالفت أمره وغلت فيه ونسفت, ونسبت إليه صفات الإلهية ثم تدعي زورا أنها حريصة على جمع كلمة المسلمين مع مخالفتها قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودي تتبتغ الله سبحانه وتعالى دي تكا منا الديني ya kammala ni'imominsa a kanmu subhanahu wa ta'ala musulmai ba su da buƙatar wani abu a cikin addininsu ba su da buƙatar ƙari ba su da buƙatar rage addinin musulunci baya buƙatar kwaskwarima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da buƙatuwa zuwa ga hadisan ƙarya ko kuma siffofi kirkirarru abinda aka samu a cikin alkur'ani ya wadatar da shi malamai suka ce babu wani yabo da wani zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce kan da Allah madaukakin sarki ya dora mai na wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan halaye da dabi'u na kwarai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da bukatu bashi da bukatuwa zuwa ga wani ya zauna yi ta waƙoƙi na shirme ya dauki siffofi na ƙarya ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da aka haife shi kaza ya faru lokacin da kaza ya faru kaza ya faru lokacin da aka yi kaza duka maganganu da babu su a littattafai wani lokaci wasu da suke cikin waɗannan waken kun sani na sani duniya ta sani sai sun sha ƙwaya suke yi mutumin da baya cikin hankalinsa menene ba zai iya ambatawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofinsa da ya karantar da mu ba a baiwa kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da siffofinsa da haƙoƙinsa da Allah madaukakin sarki ya ce a bashi haka sahabbai suna da girmansu suna da darajarsu malaman al'umma kowa akan matsayinsa ba a ɗauka daga can a ɗora a nan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu duk wanda yi wannan ɓatace ne. Ya zo cikin hadithi na al'irba ibn Sariya, Annabi sallallahu Alaihi Wasallam ya ambaci cewar al'ummarsa za ta yi saɓani a ƙarshen zamani sai ya ba su mafita, ya ce, Alaikum bi sunnati idan ka riski wannan zamanin na saɓani, to na yi hore ku da riko da sunnata ta farki na kinan aka ce sunna malaman hadisi suna cewa abu shida faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da siffarsa ta hali da siffa ta halitta da kuma sira tarihi kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi suka ce ababan nan shida su ake cewa sunna Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka bayan Allah mun sani Allah madaukakin sarki baya karba daga ayyuka sai in sun cika sharuɗa biyu al-ikhlas wal mutaba'a a yi domin Allah sannan a yi yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya karanta in ba haka ba ko nawa aka kashe kowace irin wahala aka sha Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba da a nan ta tsaya da sauƙi amma sai an caji ma wanda ya aikata waye ce ka canja addini na Allah maɗaukakin sarki waye ce ka ce wa musulmai su faɗi kaza ko su aikata kaza qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da waɗanda suke jingina wa Allah da manzansa ƙarya ce musu Allah madaukakin sarki shi muku izini ko kuma kage kuke yi wa Allah madaukakin sarki to ita bid'a tana da hatsari biyu na farko ba a karbi aikin da mutum yayi ba ko mun wahalar da ya sha na biyu kuma Allah madaukakin sarki sai ya tsaida shi ya caje shi ranar tashin alkiyama akan me yasa ya canza masa addini Allah madaukakin sarki ya shirye da mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma siffofi na annabi tsira da amsalla su tabbata gare shi na hali da halitta suna daga cikin ababen da suke janyo cece ku ce a cikin kwanakin nan namu duk daga suna a cikin alkurani ga sunan a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka kiyasta adadin su ya kai kusan mutum 120 sun rawaito waɗannan sifofin amma sai kaga wani ya zo a ƙarshen zamani ya ambaci siffar da babu ita a cikin alkurani babu ita a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su santa ba su ji labarin ta ba malamai da suka yi rubutu a cikin kutubu shama'il littattafai da suke bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam na hali da halitta ba za ka samu wannan siffar ba zai sha kwaya ya zauna ya ta waka ko ya je ya zauna a wani waje ya yi ta yi wa mutane ƙarya ya ce ga siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda annabi yake sannan idan ka zo ka ce waɗannan siffofin na ƙarya ne sai su ce ba ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ƙaunar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bayan Allah addinin musulunci fa da karatu ake yi kuma abinda aka samu a rubuce shine addini na Allah madaukakin sarki kuma tsohon abu shine addini sabo baya taba zama addini akwai bambanci tsakanin ilimin addini da na boko ilimin boko sabo shine abin da aka fi girmamawa domin shine abin da bincike ya tike akai an yi gyara akan wani abu da yake jiya ko kuma an tabbatar da shi amma ilimin addini a tsohon nan dai shine abin da yafi inganci yanzu kana komawa baya abin da yake shekaru 100 malamansu sun fi naka ilimi idan ka koma wata ɗarin baya haka za ka yi ta komawa ilimi yana ƙaruwa ingancinsa yana daɗuwa har ka koma kan sahabbai ka koma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga bai kamata mutum ya bari kawai wani ya zo ya naɗa rawani ko ya sa aljabba ko ya yi wani abu ya zo ya zaunar da kai ya ce yau shi zai fassara maka alkur'ani ya jefar da duk duk fassarorin da aka samu daga sahabbai idan mutum ya yi wannan bai yi wa kanshi adalci ba sannan bai yi wa wannan malam ma adalci ba domin bai karyata shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu haka hadithai na Nabi sallallahu alaihi wasallam da ake samun cece kuce akan musu hadithai sai malami ya zauna yayi fassarar da ita sahabbai suka fassara sahabbai tabi'ai suka fassara tabi'u tabi'in suka fassara malamai na karnoni na tsakiya suka fassara har zuwa kan zamanin da ake ciki waɗanda suke kan tafarki haka duk wannan fassara suka sani amma sai ka ji wani ya ce wai an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam mugun abu ko kuma an zagi annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi shi a ganin sa duk waccan fassarar da aka yi ba daidai take ba saboda haka shi da yazo a ƙarshen duniya alkiyama ta kusa tashi shi zai zo ya karantar da musulmai ya faɗa musu yadda za a yi addini Allah madaukakin sarki ya datar da mu duk mutumin da yake kokarin neman hanyar tsira wallahi rabu da irin waɗannan malaman domin su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha masu kira ne akan kofofin wutar jahannama duk wanda ya amsa musu sai sun jashi sun jefa su sun jefa shi a cikin wutar jahannama tare da su Allah madaukakin sarki ya cire da mu saboda haka bayan Allah abinda ake yadawa a cikin al'umma cewa zaka iya ban annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abinda kaga dama ko mutum ya buɗe baci ya faɗi abin da ya ga dama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ko siffarsa haka take ko ga kamanninsa ko ga wata siffarsa ta hali ko ta halitta mutum yayi abin da ya ga dama ya faɗa kuma wanda ya karyata shi ya ce babu wannan a karatu babu a cikin alkurani babu a cikin sunna ya jebe shi da cewar makiyin annabi ne ko baya kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wanda ya haka ya saba wa annabin kuma hadisi ya inganta cikin bukhari daga Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tataruni kama ataratin nasara ibn maryam kada ku dinga kaiwa makura wajen yabo na ku dinga wuce gona da iri wuce gona da iri shine ka faɗi abin da ba ce ka faɗa ba ma in dai ka faɗi abin da Allah ya siffanta manzo da shi kai daidai in ka faɗi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kansa da shi daidai kai amma in ka wuce da taku daya ka wuce gona da iri shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hanawa anan kuma shine abin da ya cika duniya a yanzu wani ya zauna yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin awa daya yabo na gaske bai fi minti goma ba ko minti biyar a cikin wannan awa ɗayan sauran duka shashanci ne da shirme wani abun ma suka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani abun ba zai iya faɗa wa mahaifinsa ba amma idan aka fito aka ce wannan abun ba daidai bane a gyara a ɗauko siffofi na Allah da siffofi na manzansa da suke cikin alkur'ani a karantar da mutane a ɗauko siffofi na Allah da manzansa da suke cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da mutane a sanar da mutane wane ne Allah madaukakin sarki ya siffofinsa suke wadanne ne hakokinsa a sanar da mutane wane ne annabi tsira da mutane Allah su tabbata gare shi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam siffofi na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu duk wanda yazo da abin da bashi da inganci lalle za a tsaya a ce mai wannan abin ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu addinin musulunci mutum bai sai canza ba kuma bai sai kawo ƙarya ko wargi wargi ko wasa a cikin sa ba amma sauran addinai wallahi mutum zai iya zuwa ya ƙarya ba tare da sun gane ba an yi wani ba yahudi ya ce bari ya gwada waɗannan mutanen ya je rubuta kwafi na addininsu na yahudanci kwafi na attaura ya je kai wa malamansu ya ce suka duba ya yi ƙari a ciki kuma ya yi rage babu wanda ya ce mai a wannan littafin an taɓa ya sai ya ɗauki littafi na injila bible kenan ya ƙara a ciki ya rage ya je kai wa malamansu su ma suka duba suka yaba babu wanda ya ce mai ya rage ba su ma gano ba amma yana ɗaukan alkur'ani ya kofe shi daga farko har ƙarshe ya kawo shi ga malami daga cikin malaman musulmai ya fara cin gyaransa aka ce wannan shine dalilin shiryarsa to addini na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya riga ya kare shi saboda haka masu aikata bid'a za su dinga samun turjiya a cikin al'umma kuma lalle ba za a yi shiru ba mutum ya zo domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba naka bane ba naka bane kai kadai kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi cikin sunnarsa ta fadi da sunnarsa ta aiki da tabbatarwarsa da siffarsa ta hali da ta halitta da kuma tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kawo wani abu da ya fita daga cikin wannan lalle al'umma za ta ce mai ba haka yake ba Allah subhanahu wataala ya kara mana shiriya sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu suka kirkira suke jingina mai waɗannan sifofin da suka faɗa ba sa lizimtar kowa sai su domin ba a karantar da mu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kaza bane don haka mutumin da ya kirkiro da shi da jama'arsa su kadai ne suke gaskata wannan abu idan wani bai gaskata ba kasu zarge shi su ya kamata su koma su zargi kawunan su Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan ba za a jingina zuwa ga zandaka ba idan mutum ya karyata irin waɗannan karerai da aka kawo aka jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai da niyyar daukaka daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fadin Allah madaukakin sarki wa innaka la'ala khuluqin azim babu wani mai waka ko wani mai bege ko wani mai kasida ko wani da zai zauna siffanta nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi baka isa ka faɗi kwatan kwatan abinda wannan aya ta faɗa baka koma kaga tafsirin da malamai suka yi wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce Allah ya mai mu'jizozi ya bashi daga jinsin dukkan mu'jizozi da ya baiwa sauran annabawa duk mu'jizar da ka kawo sai an ce maka ga makamanciyarta da Allah madaukakin sarki baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da malamai suka kirga wa annabi sallallahu alaihi wasallam sama da mu'jiza dubu daya to addini da yake da irin wannan gatar ta yaya wani zai zuwa ƙarshen zamani ko wasu mutane su suna lalata addini idan aka yi magana in suka rasa hujja sai su koma ga gwamnati su sa a kama wancan malamin ko kuma a ɗaura wancan malamin ko kuma a yi masa kaza Allah maɗaukakin sarki mana shirya haɗin kai na musulmai kamar yadda shekul islam yake faɗa ya ce abu ne wajibi kuma ana barin mustahabbi domin a tabbatar da haɗin kai na musulmai an yi wani malami da mutanen wata unguwa suka yi sabani akan sallar tarawih har aka yi rikici aka yi fada a masallaci da aka zo aka ce shiga fata malam kai alƙalanci da ya gama jin ba'asi daga bangarori sai ce hukuncin da zan yi shine a rufe masallacin nan suka ce yaya a rufe masallaci yace domin ya sababa muku rabuwar kai haduwar musulmai haduwar musulmai wannan abu ne da yake wajibi a addini na Allah madaukakin sarki duk abin da zai taba shi in dai mustahabbi ne ce ana bari sallar tarawihi wajiba ce ko mustahabbiya suka ce mustahabbi yace to a dakatar har sai ku sai kun koma kun yi karatu mai son zuciya daga cikin ku ya bari Allah subhanahu wataala ya kara mana shiriya yana daga cikin ababen da suke sabbaba rarrabuwar kai a cikin musulmai irin waɗannan bidiyoyi da ƙarairayi da hadisai na ƙarya da ake jingina su zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ɗebo su aka yada cikin al'umma da yawa za su karɓa za su yadda da su domin sun yadda da waɗannan malaman da suka ci amanarsu akwai waɗanda malaman hadisi sun ambata akwai alwadda'un masu kirkirar hadisi suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai mafi sharrin su alwadda'un hisbatan waɗanda su suna ganin aikin kirki suke yi abu na kwarai suke yi aiki aiki ne da suke na taimakon addini shine su jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hali ko wata sifa ko wata magana su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin su duk littattafan hadisi ka koma da littattafan musallahu zaga an kawo maka as-sufiyya wato waɗanda suke sufai sune masu wannan wazo kuma har yanzu ana yi akwai wace wace wace da yawa da kasidu da yawa da ake taba Allah madaukakin sarki a ciki akwai waɗanda ake ɗaukan siffofi na Allah ake baiwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akwai waɗanda ana ƙoƙarin a yabi annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ma a soke shi domin ba a tsaya a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsaya ba ba a tsaya a yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kake ƙoƙarin yaban shi ya ce ka tsaya a nan wajen ba Allah madaukakin sarki kara mana shirya saboda haka waɗannan bidiyoyin su suke raba kan mutane kuma abin mamaki galibi daga bakin waɗanda suke yi ne za ka fi jin cewar ya kamata musulmi su su haɗa kai babu yadda za a yi musulmai su haɗa kai da irin waɗannan karantarwar a cikinsu babu yadda za a yi musulmai su haɗa kai da irin waɗannan malaman sai sun bar abin da suke na son zuciya sun dawo kan alkur'ani yana da ayoyi sama da dubu shida baka yi aiki da guda ɗari a ciki ba hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi dubban ɗaruruwa baka yi aiki da guda hamsin ba ko guda ɗari a ciki amma mutum ya je yana kalata wasu maganganu da babu su me yasa za a tsallake waɗannan karantarwar masewa ayoyi na alkur'ani surori zama da ɗari ayoyi dubu shida da wani abu dubban ɗaruruwan hadithai duka ba aiki da su ba amma mutum ya tsallaka ya je yana ta ɗebo wasu ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya kuma ya zo yi wa musulmai ilzami ya ce in ba ka yadda da wannan abin da ya kawo na ɓata ba da shirya ba a kan daidai kake ba sannan kai maki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam baka kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ina adalci a nan wajen kirkiro wannan abin yayi ba zai iya nuna wa a cikin littafi ba idan fassara yi wa ayar alqur'ani ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya cewa ga magabacin sa akai ba amma kuma yace dole sai ka yadda da wannan Allah subhanahu wataala ya kara mana shirya daga cikin waɗannan bidiyoyi da suka raba kan musulmai tun farkon tashi tun sahabbai suna da rai har zuwa yau akwai bidiyoyi da masu zagin sahabbai suka kirkiro su ne rawafid sun ƙara akan rukunnan musulunci an ƙara taƙiyya shine boye abin da ka yadda da shi tunda dama kana tsoro ka san jumhurin musulmai ba su yadda da wannan ba na zagin sahabbai da sukar alkur'ani da sauransu sannan kuma da al'imama ka yadda da cewar kana da wasu jagorori su goma sha biyu daga cikin siffofin da suka ba su hadda siffofin Allah sun san komai sun san kowa duk wani motsi da yake faruwa a duniya sun sani kaga wannan ƙari ne akan rukunai na musulunci da ƙari akan rukunan imani domin duk wanda bai yadda da wannan ba ba musulmi ba yake a wajen su duk abin da hatsarin sa ya kai haka addini za a iya kafirta ka akai to kaga daidai yake da rukunai na musulunci da kuma rukunan imani to me wannan aqida shine zaka ji yazo yana cewa musulmai su hada kai a'a ba za a iya hada kai ba sai ka tattara waɗannan ababen guda biyu ka jefa su a bola ka zo ka takaita akan rukunnan musulunci guda biyar da kuma rukunnan imani guda shida waɗannan sha ɗayan sun ishe mu duk abin da ka sani na addini fassara ce akan waɗannan ababen guda goma sha ɗaya saboda haka wanda ya ƙaro na sha biyu ya raba kan musulmai domin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani amma a wajen fassara sun yi saɓani domin hadisi bai kai ga wani ba sun yi saɓani domin wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai gare shi ba amma ana ce mai ga hadisi in dai ya yadda da hanyar da ta zo zaka ga ya sauka akan abin da yake kai Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu kuma domin gaskiya suke nema ba za ka samu wasiƙa ɗaya ba ingantacciya akwai malamin da ya sa dala miliyan ɗaya biliyan ɗaya da rabi na kuɗinmu ya sa duk wanda ya kawo mai wasiƙa daga wani sahabi zuwa wani sahabi ta cin mutunci ya ce wallahi ya zo ya karɓi dala miliyan ɗaya malami ne ɗan kuwait har yau babu wanda ya ci wannan domin babu ita an yi saɓani tabbas har an samu kausa salafazi an yi wannan amma cin mutunci amma kafirtawa wannan ba a samu ba a cikin magabatanmu na kwarai ɗan baya waɗanda suka canza addinin allah maɗaukakin sarki su ne suke yin irin wannan allah maɗaukakin sarki ƙara mana shirya daga cikin irin waɗannan ababen da aka kirkiro aka sanya a cikin addini na Allah madaukakin sarki da suke raba kawunan musulmai akwai karawa daga cikin adillatul ahkam wato muna da mabubbuga da muke daukan hukunce hukunce na addini zaka duba cikin alqur'ani in kana neman dalili baka samu baka koma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam baka samu baka koma sahabbai sun hadu akan wani abu ko kuma ka bi tarihin musulunci kamar mu da muka zo a karni a wajen 14 duk a cikin waɗancan karnoni 13 malamai na wani zamani sun haɗu akan wani abu in sun haɗu akai ya zama addini domin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ta ba ta haɗuwa akan bata dole ko malami ɗaya ne a cikin gari sai ya fita ya ce abinda wannan suka faɗa ba haka bane idan ba a samu ba sai a yi kiyasi wani abu ya faru sai a duba yana da makamanci sai a bashi hukuncin wancan abin da alkur'ani ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan ba a samu ba sai sauran dalilai da malamai suka yi sabani wajen ɗauka amma an yi aiki da su akwai mazhabi na sahabi akwai shari'ar waɗanda suka gabace mu da hukunce hukuncinta da sauransu kusan ababe sha ɗaya to duk wanda ya zo ya ƙara wani abu na sha biyu akan wannan bai kyautata wa kansa ba sannan bai kyautata wa addinin musulunci ba kuma ya sababa rabuwar kan musulmai daga cikin abin da aka ƙara akwai ɗaukan hukunci a mafarki wasu mutane sun ƙara sannan aka gina hukunce-hukunce da yawa akai wanda har yau suna farraka musulmai akwai abin da hatsarinsa a wajensu ya kai ga cewar har ya ji wani abu da aka rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamana misali da abin da suke kira salatul fatih lima ughliq har wasu suke fifita wannan akan salatul ibrahimiyya amma fa in ka zo ka tambaye shi wannan daga wa aka nemo zai faɗa maka adireshi har gidan su wanda ya faɗi wannan salatin wancan kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito ta hanya ingantacciya babu kura akai baka isa ka karyata ba to dukkan wannan abin an gina shi ne akan mafarki dama akan mafarki ne da sauki cewa suka yi wanda ya zo da shi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ayanan mayanan kware kwatan ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi sannan ya bashi hanya ya bashi tafarki yace kuma duk wanda ya bi wannan tafarkin dan aljanna ne bayin Allah wane ne yake raba kan musulmai in ba wanda yake zuwa da irin wannan ba me yasa ka ƙara wata me yasa ka ƙara wani abu da musulmai za su ɗau hukuncin su na addini ko za su ɗau wani abu da za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki da shi me yasa ka ƙara da wani abu sabo to amma sai yazo ya ce maka wanda ma bai yadda da wannan abin da aka kirkiro ba ko wannan salatin kaza ne da kaza ne da kaza ne wasu su kafirta wasu su batar wasu su bid'antar wasu su yi kaza duk da idan ka koma tushen abu abu ne abu ne da bashi da tushe ba a taba samu ba cikin tarihin musulunci ɗaya daga cikin waɗannan waɗancan sahabban da aka ce mana sun fi mutum 120 daga cikin su akwai al-khulafa'ul arba'a da suka fi duk wani mutum a cikin wannan al'ummar babu ɗaya daga cikin su da ya taba gana annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ya bashi wani hukunci babu ɗaya daga cikin su da yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farke ya bashi wani hukunci yace gashi a zo abota wa Allah madaukakin sarki da shi sai a can ƙarshen duniya alkiyama ta kusa tashi wani ya zo ya ce maka ga wannan abin haka yake sannan a kawo karamomi a kawo maganganu a kawo falaloli a jingina a kai kuma a zo a ce wanda bai karɓi wannan abin ba ɓatacce ne bayan Allah wa yake raba kan musulmai in ba masu irin wannan ba wallahi da mun takaita akan rukunan musulunci biyar rukunan imani shida da dalilai mabubbuga na ɗaukan shari'ar musulunci da sabanin da za mu yi irin wanda magabata ne suka yi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana shiriyar ina daga cikin abin da zai janyo mana alkhairi da kuma natsuwa a cikin al'amura na addini da matsaloli na ilimi shine shugabanni musamman na siyasa su daina shiga cikin wannan hidimar in za su shiga su zamanto a layi na sulhu wannan an samu a cikin tarihin musulunci an yi munazara wato tattauna ta ilimi daga cikin abu nu'aym ya kawo cikin littafin alhiliyar yace an yi munazara tsakanin Imam Shafi'i da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani sannan a gaban Harun al-Rashid ɗaya daga cikin manyan sarakuna da musulunci sannan an sake yin tattaunawa ta ilimi wani lokaci da sabani ya kunu tsakanin al-Imam Shafi'i da wani ba mu'tazili da ake ce mai Bishr al-Mirrisi sannan an samu irin wannan tattaunawa da yawa har a zamani na Ma'mun da aka zo aka kirkiri wata bid'a mai girma aka yi ta yi tsakanin Imam Muhammad da sauran malamai da suka tsayu akan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin mu'tazilawa da suka kirkiro wata ƙarya suka jinginawa littafin Allah madaukakin sarki babu lokacin da za a kawo nan ma an yi ta yi da suka gaza samar da hujja da za su tabbatar da gaskiyar su sai suka koma suka nemi taimako na shugabanci da kuma ƙarfi na hukuma suka tankwara waɗancan malamai da suke kan sunna imam ibn kathir cikin littafin al-bidaya wa nihaya ya ce a shekara ta 218 aka kirkiri wannan masifar domin ka gane hatsari na bidiyoyi da yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya da ƙari ƙara wani abu a cikin addini na Allah maɗaukakin sarki ta dalilin wannan bidiyar an kashe malamai da yawa da al'umma take da bukatarsu daga cikin malaman hadisi cikin malaman fikihu cikin malamai da suke huduba da sauran waɗanda suke darasu a cikin al'umma an kashe mutane da yawa wasu sun ɗauki sauƙi na addinin musulunci suka amsa musu zuwa ga wannan abin a zahiri amma a cikin zuciyarsu ba haka take daga cikin waɗanda suka kafe ba su yadda ba suka ƙalubalanci gwamnatin wannan lokacin akwai imamu ahmad da wannan ne allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa sannan akwai wanda ake ce mai muhammad ibn nuh wani abokin imamu ahmad da sauran malamai da yawa to ka duba mutum ya zo ya kirkiri wani abu da zai sababa rabuwar kan musulmai ya sababa zubar da jini kuma gobe ya dawo yana ce maka musulmai su haɗa kai a haɗa kai akan me za a yi haɗa kai amma ƙarƙashin abu uku littafi na Allah subhanahu wa ta'ala da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai abinda zai tabbatar mai da kyakkyawar fahimta akan alkur'ani shine fahimtar sahabbai na annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi littafin Allah da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar sahabbai wallahi in aka tsaya a nan wajen ba za a samu rarrabuwar kanu ba amma mutum yazo ya ce maka littafin Allah ma da fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja baki ya shiru to ya koma akan fahimtar sa kenan la'alla to annan idan ka koma kan fahimtar ka idan kai karatu ni ma nayi karatu idan ka kawo magana ba zan karba ba idan kai ma ka faɗi magana da ta sabawa abinda na fahimta ba zan karba ba to kaga a lokacin sai ya zamanto kai kana da mabiya ni ina da mabiya haka za a yi ta wasa wasan kwallo da al'umma amma aka takaita abin aka yi mai kaidi da cewar alkur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabbai nan za a koma aka yi sabani to magana ta kare Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah madaukakin sarki kara mana shari'a Allah subhanahu wataala ya dora mu kan tafarki na kwarai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk